بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة باب ديزونا bayanin yin ne gabarin amsa tambaya in ba ka da hujja daga kitab ko sunna kada ka yi lakta kada ka yi magana kada ka faɗi wani abu game da shari'a sai in kana da tabbas daga littafin Allah au sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an fahimta to shine sai ce ya'ani abinda wannan ke nufi shine tarkul jawabi anil umuril muhdatha abubuwan da aka kirkiro su ba ka da hujja ciki cikin littafin Allah ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mimma lam yanzil bihi alkitab was sunna wa dhamm alqawl fiha bir ra'i waz zann wa wujub al-iqtisar ala ma warada fihima in kan lada al-mufti al-ilm bihima saboda me yace tawarruan waqtida'an bin nabiy sallallahu alaihi wasallama ونوه للبخاري في الصحيح فقال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الإمام البخاري عقد كتاب الاعتصام بابا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري في صحيحه باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فأتى ببيان باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء ويقول لا أدري لأنه ما نزل عليه شيء من هذا بالنسبة لهذا فمن الذي يتكبر ويتجبر بأن يقول لا يدري أو لم يجب أو لم يجب حتى يزل حتى ينزل عليه الوحي أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي وأحيانا لا يجيب عن السؤال حتى ينزل عليه الوحي فيجيب بمقتضى الوحي ولم يقل برأي ولا قياس لا يقول برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله بما أراك الله لا برأيك أراك الله غير رأيك مفهوم هناك فرق بين بما أراك الله وبرأيك وأورد فيه حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية ويسألونك عن الروح لا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنزل الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء عن عامر عن ابن مسعود وهذيفة أنهما كانا جالسين ابن مسعود وهزيفة كانا جالسين ابن مسعود وهزيفة سنا زوني فجاء رجل فسألهما عن شيء سيور متين يزوي تنبيس وانا أب فقال ابن مسعود لهزيفة سي ابن مسعود يوم هزيفة سيتي مشي لأي شيء ترى يسألوني عن هذا me kake gani yana tambaya na wannan saboda me yake tambaya na wannan qala ya'lamunahu thumma yatrukunahu suna sani kuma sai su bar shi fa aqbala ilayhi ibn mas'ud fa qala sai abla da mas'ud ya wayo ce mishi ma sa'altumuna min shay'in min kitabillahi ta'ala na'lamuhu akhbarnakum bihi aw sunnatin min nabiyillahi akhbarnakum bihi duk abin da kuka tambaye mu muna muna da nassi daga littafin Allah ko sunar ma'aiki sai mu ba ku jawabi wala taqata lana bima ahdathtum amma abubuwan da ku kirkiro ba mu iyawa ba mu ba abin da ku kirkiro ba za mu iya dan ba za mu iya fadar abin da ba mu da ilimi ba an fahimta eh kuka tambaye mu abu muna da ilimi daga littafin Allah ko sunar manzo Allah sai mu fada muku amma abubuwan da kuka kirkiro ba su cikin littafin Allah sunan manzo Allah ba za mu shiga ba ba ma iyawa an fahimta قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة قال ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها ya ce abdullahi dan mas'ud bai taba yin wata kutuba ba a kufa duk inda zai tsaya ya kutuba ina halartar wajen fasamituhu yawman sai na ji shi wata rana wasu ila an rajulin sai na ji shi wata rana an tambayi abdullahi dan mas'ud aka ce an rajulin yutalliqu imra'atahu thamaniyata mu ashbahi zalika aka tambayi abdullahi dan mas'ud mutum ne ya saki matarsa saki takwas قال هو كما قال يجي تو يبدا ابين ده فدا شي كينا يا اوكو ثم قال سألنا يجي ان الله انزل كتابه وبين بيانه الله يا سوكر ده لتافي كما يبين بيان القران لتافي فمن اتى الامر من قبل وجهه فقد بين له duk wanda ya zo da wani al'amari yadda aya ta zo ko shari'a ta zo ai maka bayani ba wahala at-talaqu maratan fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan at-talaqu kaza kaza kaza har aka je fala tahillu lahu hatta takiya zawjan ghayrahu ai bayanin duka to wa man khalafa to wanda ya saba ma wannan tsarin da shari'a ta kawo alqur'ani ya kawo fa wallahi ma nutiqu khilafakum wallahi ba za mu iya wannan abubuwan da kuka kirkiro kuka kawo ba an fahimta to wannan ai saki takwas yayi yace to to zamu ji dai ga su nan da su tafi insha Allah قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شوبا قال أخبرني عبد الملك ابن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يقول قال شهدت عبد الله وأتاه رجل وامرأة في تحريم ya ce na ji abdullahi da mas'udin wani mutum ya zo shi da wata mata mana shi da matarsa kenan suka zo a cikin at-taharim mamana at-taharim a cikin haramtawa ma'ana si sun yi saki kenan aka ce babu aure tsakanin su an haramta masa shi kenan an haramta an haramta masa ita kenan fa qala sai abdullahi da mas'ud ya ce inna allaha qad bayyana tabbas Allah ya bayyana komai da komai yadda za a tafiyar da shi faman atal amra min qibal alwajhi faqad buyyina duk wanda yazo da mas'ala daidai da yadda shari'a ta zo ai ai bayani a cikin shari'a kenan ko wa man khalafa wanda ya saba tsarin shari'a fa wallahi ma nutiku khilafakum wallahi ba za mu iya ba mu kuje da kayan ku ko ka san abin da kuka kirkiro tun daga tsarin da shari'a ta yi sai ka kauce to kai ka san abin da ka jawo makanka ko قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه ابن سيرين babban malami ne baya fadan wani abu da ra'ayinsa sai dai in yaji yajiyo daga manyan malamai kenan ko قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عثام عن العامش قال ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قد بل تبجن إبراهيم يا فإوان أبو درأي سبا ددي ما أنا قوم سياني منسي daga littafin Allah da sunnar ma'aiki ko ijma'in malamai amma ya faɗi abu da ra'ayinsa ya ce a'a ba a yin haka nan قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانا عن قتادة قال ما قلت برأيي منذ ثلاثين سنة قتادة يتشي شكرو ثلاثين إنا كرنتر وأنا فتوى بل تبا فدرونا أبو درأينا با وقال أبو هلال منذ أربعين سنة ونيتشي شكرو أربعين to in aka kawo maka matsala ya zaka yace sai ya nemi daga cikin alkur'ani in babu ya nemi daga cikin sunna to in bai samu ba daga cikin alkur'ani daga cikin sunna ya za yi to yana zuwa gaba ya za a yi insha Allah قال حدثنا مخلد ابن مالك قال حدثنا حكام بن سلم عن أبي خيثمة عن عبد العزيز بن رفيع قال سئل عطاء عن شيء فقال أن تنبي عطاء ونأب فقال سيتي لا أدري بن سنيبا قال قيل له سيأكتشي مسا ألا تقول فيها برأيك dan me zaka ce baka sani ba ba za ka faɗi ra'ayinka ba sai ka ce baka sani ba ga ka babban malami alaramma guda akramaka Allah guda shehin shehi guda shugaban jami'a jama'a guda shugaban kungiya guda qala sai ya ce inni cewa tabbas ni astahi min Allah an yudara fil ardi bi ra'ayi wai me kenan ina jin kunya a ce za a bautata wa Allah da ra'ayi da. Ana ji? Babban malami ne, a lokacin shi ya isa, amma ya aka ce, ka ce baka sani ba, ga ka babban malami, ka faɗi ra'ayinka mana, ya ce ina jin kunya a ce a bautata wa Allah da ra'ayi na. Me wannan magana ke nunawa? wa? eh takatsantsan kenan ko takatsantsan kenan ko da me ta wace fuska eh ya ce wai yana jin kunya a ce za mu abautata wa Allah da ra'ayinsa mana an faɗi ra'ayi na ka ɗauki ra'ayi na kana bauta wa Allah in kawo tsari na ka ɗauka kana bauta wa Allah ni Allah ya aiko? wa Allah ya aiko to ina ya ya aka kyale shi eh ba hurumin sabani ba to قال أخبرنا إسماعيل ابن أبان قال أخبرني حاتم هو ابن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي وجاءه رجل, رجل يسأله عن شيء فقال wani ya zo yana tambayar sha'abi wani abu sai sha'abi ya ce kana ibn mas'udin ya kulu fihi kaza wa kaza ya ce ai da ibn mas'udin yana faɗar kaza da kaza game da wannan tambayar da kai kala akhbirni anta bi ra'ayika ni kai nake so ka faɗa min ra'ayinka fa qala sai ce ala ta'jabuna min haza ba ku mamaki wannan mutumin akhbartu an ibn mas'ud wa yas'aluni an ra'ayi na fada masa ibn mas'ud yana cewa ni na kawo ra'ayina wa dini atharu indi min zalika ni na fi so addini na da wannan abin da kuke son na yi din ba girma nake ne ba ba ba kudi nake kuke ba da ba ba wani haka kawai don ina son a ce ni ne sai in je in kawo ra'ayina a cikin addini wallahi la'in a taghanna ugniyatan haka ya haka ne tara la'in a taghanna wa ta'anna eh ata'anna ataghanna ya fada anan eh haka wasu nuskan kenan eh la'in a taghanna ugniyatan yace wallahi na yi na faɗi waka ahabbu ilay min an ukhbiruka bi ra'ayi a san waka a wajen su mummuna abu ne ya ce wallahi da faɗin ra'ayi na gara na yi waka na ɗauki alhakin waka ya fi sauki yayin ata ganna kenan don haka ce kuma la'in ata anna ma'ana atta'anni shi ne fisarin dabbobi ne da rakumi da mai da yake haduwa shi a hada a kwaba amma ya zama kamar magani ana sha ba ma dabba mai garje suna samun lafiya ya ce na yi zarni ko ya yi wannan kazantar ya fi mishi sauki da ya faɗi ra'ayinsu a cikin addini ba akwai jin tsoron Allah ne kuma akwai jin tsoron Allah ne eh saboda an ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid a cikin nan cikin sharhi ya fada yace ba zan fadi ra'ayina ba saboda in na fadi ra'ayina yau gobe na ga wani ra'ayin yafi na canza sai na bi kowa gidan shi na faɗa masa kenan akwai aiki ko da amma yanzu ai ba wani aiki bane inda ka tsaya ka fada aka ji sai ka koma ka fada ka ce jama'a gaskiya kuskure ne الرجوع إلى الحق فضيلة ba haka bane ba eh ka tsaya gidan rediyo ko gidan talabijin ko gidan menene jama'a na faɗi magana kuskure na yi a yafe ni shikenan sai Allah ya baka ɗaukaka fiye da abin da kai kake so kuma ka kafa sunna kenan na duk wanda ya kuskure ya fito ya faɗa kaga ka kafa sunna kuskuren ka ya kirkir sunna man sanna sunnatan hasanatan kenan ko bid'a ce haka man sanna sunnatan hasanatan kenan kuma wannan shine zai man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah gaskiya jama'a na faɗi magana kuskure nai amma ra'ayina ne ba ra'ayin gidanmu bane ba ra'ayin kungiya ta bace ba ra'ayin jama'a ta ni ne na faɗi wannan kuma kuskure ne dan adam kuma yana kuskure shikenan me banje ba ya janye taukidi kenan ko ta'sis eh taukidi amma na yi kuskure mai gina magana ba ta kare ba sai kuma ya ce na janye eh kana cewa ka yi kuskure magana ta kare an sa abin da ake nufi amma kuma akwai bukata ce na janye shi ke sai ce ya janye ya ce ya janye ko bai ce ya janye ba tun da mutum ya ce abin da na faɗa kuskure ne shi ke eh ha ya fi fitowa ko bai fitowa ba gyara ake nema ka kafa ka kafa sunna kenan sunnatan hasanatan malami ya zo ya kuskure ya ce ya yi kuskure sa'annan ya ce ra'ayinsa ne ba ra'ayin kungiyarsa ba ne ba ba ra'ayin gidansu ba ne ba ra'ayin jama'arsa ba ne ba ra'ayin almaji a'a shi ne ya yi wannan kuskure saboda ya ɗebo abu daga nesa ba shi da daɗin ji ba haka ba ne ba shi kenan to ka bude kofa ke duk kowa sai ta taka tsantsan kowa ba zai je saki baki kuma yana magana ba don zai kuskure in yayi kuskure kuma dole ya fito ya gyara ko kuwa a fito ai kace kace da shi an fahimta to ka kare mutuncin ka kenan la in ata'anna aw ataghanna kenan ko قال أخبرنا إسماعيل ابن أبان قال حدثنا حاتم عن عيسى عن الشعبي قال يتي إياكم والمقايسة أحير كنيستين كياسي غانسي كتير كوزاكو كياسي والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال والله كبي ونزاكو حلت حرامكم حرمت حلال ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعملوا به abin da ya iso muku daga sahabban manzon Allah ku yi aiki da shi an fahimta ne yasa ya ce abin da ya zo muku daga sahabban manzon Allah ya ce sai na abbas da mas'ala ta rikice shi ne tara sahabban manzon Allah ya ce wake da kaza ba haka bane ba suka ce babu kai umar ra'ayi abinda ka kawo din me babu shikenan magana ta kare a cikin lokaci ƙwararren lokaci ba jayayya ko قال أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن علقمة قال علقمة المجر عبد الله بن مسعود كنا يجي جاء رجل إلى عبد الله wani mutum ya zo wajen abdullahi in aka ce abdullahi aka yi shuruwa ake nufi ibn mas'ud faƙala sai ya ce innahu tallaka ra'atahu albariha samaniyan ya ce jiya ya saki matarsa saki takwas sai abdullahi da mas'ud ya tambaye shi ce bi kalamin wahidin a cikin lafazi ɗaya قال بكلام واحد يجي إيه أشكل لفظي ديا قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك sai suka ce suna son su nesanta maka matarka wannan sakin ya ko rabu kenan har sai ta sake yin aure qala na'am yace eh abin da aka faɗa min kenan qala waja'ahu rajulun فقال إنه طلق امرأته مئة ana cikin wannan sai wani kuma ya ce shi ya saki matarsa saki ɗari ƙala bi kalamin wahidin ya ce a cikin lafazi ɗaya ƙala bi kalamin wahidin ya ce a cikin lafazi ɗaya ƙala fa yuridu na an yi binu min kamra'atak to da kaba da haka bai shi kenan suka ce ba aure tsakaninku kenan qala na'am yace eh haka aka faɗa min fa qala abdullahi sai abdullahi dan mas'ud yace man tallaqa kama amarahu Allah faqad bayyana Allah talaqa wanda ya saki kaman yadda Allah ya bayyana saki shikenan yayi saki wa man labbasa ala nafsihi wakkalna bihi nafsu duk wanda ya rikita ma kansa lissafi shi mu kyale shi a cikin rudun shi wallahi na rantse da Allah la tulabbisuna ala anfusikum wa natahammaluhu nahnu huwa kama yaquluna wallahi ba za ku je ku rikita ma kanku lissafi ba mu mu zo mu halatta muku mu dauki laifinku a wajen Allah yanda suka fada maka haka ne ta ne banat minka shi ke magana ta kare in mutum ya je matsala ta zo matarsa ta ba aure tsakaninsu hatta ta kya zaujan gairahu sai ka zo ka tausaya masa kai mishi fatawar da ba daidai ba zai koma ya je zauna da matarsa yana jin daɗin matarsa kai kuma kana ɗaukar laifi in an je ba haka ba ne ba mun ji abin da Abdullahi da Mas'ud ya ce wallahi la tulabbisuna ala anfusikum wa la tahammaluhu nahnu mu mu ɗauki laifin abin da kuka wake gero ma kanku huwa kama kama ta kuluna saki ya auku kenan ko to shine sai aka ce yuridu annahu sayatahammalu isma ma sayufti bihi in lam yuwafiq al-haqq in ka ba da fatawar da bata dace da gaskiya ba za ka ɗauki kai za ka ɗauki laifin wannan fatawar da kai fa innal mufti saboda mufti ya tahallamu isma ba afta bihi zai ɗauki nauyin laifin fatawar da yayi akan kuskure fasa ya ce innal musannif min hadith hurairah marfu'an man afta bi futyan min ghairi sabtin fa inna ma ismuhu ala man aftahu wanda aka baka fatawa ba daidai ba ka je ka ce ai Allah ne ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna naje na tambayi malami kowa ya nadi ya zauna shi malami ne bai san komai ba kuma yana so yayi fatawa da ka je sai ya ma fatawa kuskure sai ka je kana aiki da shi shikenan kai kana tafiya aikin ka yayi shi yake da laifi wa fil hadis wujub at-tathabbut fil fitwa fil fatwa fil futya wa adam at-tasarruf fiha wannan hadisi yana nuna cewa ayi takatsantsan a cikin fatawa kan a daina yin gaggawa ana fatawa والتوقف فيما أحدثه الناس من الأمور mutum kuma ya yi tawakkufi a cikin abin da mutane suka kirkiro kada ka yi saurin ba da fatawa sai ka samu mafita tukunna rawa hayawatu ibn shuraihin an uqbata ibn muslimin qala sahibtu ibn umara yace na tafi na zauna tare da ibn umar arba'atan wa thalathina shahran fa kana kathiran ma yusalu fa yaqulu la adri abla dan umar ya ce shekara arba'in talatin da hudun na tare da shi so da yawan an tambaye shi abu sai ce ban sani ba sun mayar tafi tula ya faya kulu a ta diri ma yuridu ha'ula'i sannan yau mai kasan abin da wa'in suke nufi yuridu na an yaji alo zuhura na jisran ila jahannama so suke so su samu mu zama gada da za a tsallaka a shiga wutan jahannama abla da umar ce a ta diri ma yuridu ha'ula'i ka san waɗannan da suke zuwa suna tambaya in ce ban sani ba sai dan me haka yuriduna an yaj'alu zuhurana jisran ila jahannama so suke mu zama mu ne gada na shiga wutan jahannama wa sayati mazidu zalika huwa kama taquluna ya ce to ka ya saki matanka so ɗari so tamanin so takwas so menene da menene ya ce ya tabbata kenan yuridu annaha banat minka ba haka bane ba wa haramat wa haramat alayka bi thalathin faqat ta haramta gare ka da saki uku wa ma zada fa huwa ta'addin minkum ala hududillahi saki uku ya sa ba aure tsakaninku saura tasa'in da bakwai kuma kayi ma addinin Allah shishigi da barna Allah zai kama ka da wannan kuma rawa ibrahim an alqaba ana abdullahi anna rajulan atahu fa qala wani mutum ya zo wajen abdullahi da masudi sai ce inni talaqtu imra'ati tis'atan wa tis'ina marra na saki matata adadin zuwan nagin Allah ke ku tis'atan wa tis'ina marra qala فما قالوا لك تسي أكا سي مكا مي مي أكا سي مكا قال قالوا قد حرمت علي سي أيت حرمت قال عبد الله لقد أرادوا أن يبقوا عليك بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان تاني سكا تايبا تا تا بزبا أوري سكانكو دا إتا سكي أكو يا أوكو سورا كما كاي كي تحدر الله ana jin wayannan matsalolin wara min hadith zaid bin wahab anna rajulan battalan kana bil madinati tallaka imra'atahu alfan wani mara mutunci a cikin madina ya saki matarsa saki so ta saki dubu faraja ila umar sai da wajen sayyidina umar fa qala inna ma kuntu al'abu yazo wajen sayyidina umar ce ai wasa nake yi fa qala umar فعل عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما Umar yana da kwagirin shi yana da kandirin shi yana da sannan shi sai da ya zane shi tukunna sannan ya raba tsakanin su wa kharaja aidan min hadith al-amash an habibin qala jaa rajulun ila ali yanzu ai muna ganin mazhabin abdullahi dan mas'ud da mazhabin sayyidina umar to gashi wa jaa جاء رجل إلى علي فقال ونكما يزوج سيدنا علي سيتي إني طلقت امرأتي ألفا ناسا كما تاتاسكي دبو قال بانت منك بثلاث واقسم سائرها بين نسائك بانت منك بثلاث سورة نوى سورة نوى تسعين دبقوا يكجيك رربا سكانون سورة ماتنكا وخرج من حديث أن ترى والد هارون قال يتي كنت جالسا عند ابن عباس مذهب علي كينكو يتي إنا زونه جن أبلاه دان عباس فأتاه رجل سيور متن يزومشي فقال سيتي يا ابن عباس إنه طلق امرأته مئة مرة يتي يا سكما تسسو ألي وإنما قلتها مرة واحدة fatadinu minni bi salasin am iya wahida kalma ɗaya ce na fada na sake ta ɗari za a ɗauka ɗaya ne ko ko za a ɗauka uku ne faƙala banat bi salasin wa alaika wizru sab'atin wa tis'in me kenan eh ta saku saki uku kuma kana da laifi zunubin تسعين دبقوي وأخرج من حديث معاوية ابن أبي يحيى قال جاء رجل إلى عثمان فقال سيتي إني طلقت امرأتي مئة سيتي ناس كما تاتا سكي تري قال ثلاث تحرمها عليك وسبعة وتسعون عدوان guda uku kadai ya ishe raba ku ba aure kuma ke sauran kuma tasa'in da bakwai uduwanu ina mana uduwanu ta addinin Allah kai ma uduwanu wa kharaja min hadith qais bin abi hazim anna al-mughira bin shuba an tambayi mughira bin shuba su'ila an rajulin tallaqa imra'atahu mi'a an tambaye shi mutun ya saki matarsa saki 100 faqala thalathun tuharrimuha thalathun tuharrimnaha alayhi saki uku ta haramta mashi ita wa sab'atan wa sab'atin wa tis'una fadlu saura 97 kuma ragowa ne wa haraja min hadith sa'id al-maqburi anna rajulan ja'a ila ibn umar wa ne zo wajen abdullahi dan umar fa qala sai ce ya aba abdurrahman innahu tallaqa imra'atahu 100 marra ya saki matarsa su 100 qala banat minka bi thalathin wa sab'atun wa tis'una yuhasibuka Allahu biha yawm al-qiyamah wannan sahabbai ka kirga su ko waɗanda suka je kan saki a cikin kalma ɗaya saki ne ko saki uku ne ko ɗari ne ko an ji sun mazhabin waɗannan sahabbai ko eh cewa ai ba a ce a raba mu sauran matan ba ai ba ya saki sauran matan ne wani irin ta wani tawili me ma ya shigo ci har za a nemi tawili hmm a to ita da aka yi sakin kanta ta samu uku su su raba in matansa hudu ne su raba 97 nawa nawa kenan قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ياهي بن سعيد عن القاسم قال يتي القاسم يتي لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم mutum bayan ya san hakkin Allah ya san tauhidi ya san is Allah da komai da komai ya zauna jahili bai karatu ba ya fi mishi alkhairi da ya faɗi abin da ba shi da ilimi ma'ana ya faɗi abin da ba shi da ilimi ya yi fatawa akan son zuciya to wayannan sahabbai ai kaji duk mazhabe su saki so saki uku cikin kalma daya me ake daukar shi saki uku eh ya tabbata malamai sun ƙari juna ilimi a cikin saki uku a cikin kalma ɗaya an fahimta? ƙala ahmarana suleiman bin harbin ƙala haddasa hamadu bin zaidin an ayyuba kowace magana ake fada cikin rediyo ko a cikin kasa-kasai ba ko? mas'aloli da yawa an sun zo malamai na fatawa za ce to ke wannan matsalar taki ba ba matsala ce da za a fada cikin talabijin ko rediyo ba ki zo darul ifta ko ke ko da mijinki ki zo bayani ki zo ki cikakken bayani sai a baki fatawar da ta dace ba kowace magana ake fada a cikin rediyo ba mun fahimta eh قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت القاسم سمعت القاسم يسأل قال أنا تم أكا تنبيسكي إنا والله ما نعلم كل ما تسألونا عنه والله با komai kake kuke ba komai za ku tambaye mai zamanin mun san shi ba fa ba komai muka sani ba walau alimna ma katabnaku ma katamnaku in mun sani kuma ba za mu boye muku ba wala hallalana an naktumakum bai halatta mu koye abin da muka sani ba amma ba komai ba komai muka sani ba ba ko duk abin da aka tambaye mun san shi kenan ba sani muka muka sani sai mu faɗa abin da mu sani ba sai ku muna hakuri ba albashi kuke biya ba ba kuɗi ku ba ba mulki ba wani abu ake yi ba a'a sai in je in kai na cikin azaba don kai in kwantar maka da hankalinka don kana mai kuɗi ko don kana shugaba ko don kana shugaban kasa ko kana gwamna ko kana minista ko kana chairman local government saboda ima abin da hankalinka zai kwanta ni na halakar da kaina na yi ma kaina adalci gashi nan da ya tambaye shi ce ka san abin da suke so mu yi so suke mu zamo gada gadan wuta mana wanda za su shiga wuta kanmu za su taka su shiga wuta to mu ina za mu shiga kenan ga hanyar wuta ga hanyar aljanna ba haka bane ba to duk wanda zai zo ya shiga wuta ta kanmu zai biya shiga wuta in suka gama shiga sai a kulle wutar قال أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون قال سئل القاسم عن شيء قد سماه فقال فقال سيتي ما اضطر إلى مشورة ميكا ونن تنبير وما أنا منها في شيء bai game ni ba kada ku saka ni cikin abin da bai game ni ba ko abin da ya fi ƙarfi na ba wata larura ta kawo wannan tambaya abu sai in ya faru sai a zo a tambaya sai Allah ya hore wanda zai faɗa a ji amma tun abu bai faru ba sai a kirkiro tambaya sai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza tun kafin abu ya faru malamai sun rabu in abin ya zo ya faru wa za a shaurara shi yasa suka ce duk abin da bai faru ba ku tambaya ana nan zaune lafiya malamai hankalin su daya ran da abin ya faru Allah zai kawo wanda zai bayanin da za a fahimta an fahimta? a ce ashe da an sani ma tintintini darabi za a karanta ba ko da an karanta darabi tintini ko an ga shi ma tarbiya hanyar da ya ɗauko ta tarbiya ba قال أخبرنا محمد بن كثير عن سفيان بن عيينة عن يحيى قال قلت للقاسم نتي مقاسم ما أشد علي أن تسأل عن شيء عن الشيء لا يكون عندك وقد كان أبوك إماما yace abin da ke tsabona a zo a tambaye ka baka ce baka sani ba kuma ubanka malami ne ba abin kunya bane ba qala inna ashadda min zalika inda Allah wa inda man aqla an Allah an uftiya bi ghairi ilmin ce ai abin da ya fi wannan tsanani a wajen Allah da a wajen duk mai hankali na faɗi abin da ba daidai ba au arwi an gairi suka ko na rawaito hadisi ta wajen wanda ba suka ba amintacce ba ne ba shi ne abin da ya fi mune wajen Allah ba wai a tambayi na abu na ce ban sani ba don ubana malami ne shi ni ma na zama malami ana gadon ilimi ko karatu ake yi gadon ilimi ake ko karatu ake walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sai an yi karatu din ko an ji abin da aka faɗa masa aiko ai abin yana damun mu ga ubanka babban malami amma in aka tambaye ka abubuwa sai ka ce baka sani ba sai ka ce baka sani ba ma'ana ya bi da ɗa da ɗa musu ya ce ya sani ke sai ce a to ni mu wajen mu abin da yake da muni shine na yi fatawa akan kuskure ko kuwa na yi rawaito hadisi wajen da'if ba suka ba to shi ne fi muni a wajen Allah amma wa'annan don an tambaye abu na ce ban sani ba to laifi mai na yi ban sani ba ne to ban sani ba ne sai me sai me ai duk sa'an da aka yi maka fatawa sai ga wannan in na faɗa masa son zuciya zai tafi ne je yana jin daɗinsa yana rai abin da ran shi ke so an ce zo ya tambaye ni fasalu ahla zikir ya zo ya tambaye ni kuma na bi masa son zuciyarsa don ya kawo kuɗi ko ina so ya bada kuɗi ko ya bada kaza ko ya alkawarin kaza ko menene da menene to in na faɗa masa ya tafi duk abin da za a bani shikenan an raba ni da talauci kenan kuma in saura cikin azaban Allah har mutuwa ta sa'annan kuma abin da za a ji a hadu da shi lahira ya fi muni to shi ce ai ashe kafin ya kamata ma kafin ya zama mutum ya zama limamin masallaci ko ya zama shugaban jama'a ko ya zama kaza ya kamata ya karanta suna da dari ne قال أخبرنا عمرو بن عون أليس كذلك؟ قال أخبرنا هشيم عن العوام عن المسيب ابن رافع قال يتي كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر إن وتمسألة تزول باسو دا حديثي دا منظوم الله صلى الله عليه وسلم تميزاسي اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا in matsala ta taso ba na hadisin manzo Allah sai su tattaru su hadu a namun malamai masu tsoron Allah wanda sha'anin addini ke gaban sai dame su a tattauna a tattauna matsalar da suka yi ijma'i a kai shine abin da ya fi alkhairi da shi za a yi aiki da shi ana ji ko matsala ta tashi ya za a yi eh matsala ta faru ta tashi ta zo kaza kaza kaza kaza ya za a yi abu ne da ya zanganci addini sai a je wajen 'yan majalisa sai a je malaman gari da aka saye su ya za a yi eh a'a ta ce malamai rabbaniyun garinku za ka yi bayyana rabbani guda ɗaya matsala ta riga ya ta rikice sai a yi faman yadda za a gyara ba a ce babu ba kwata-kwata ba sirrin abin da ke cikin wannan matsala shi ne dukiyar kasa ta gwamnati dukiyar state ta gwamnati dukiyar kasa ta shugaban kasa ce ta ministoci ne ta 'yan majalisa duk suke rike da wannan dukiyar suna yin yadda suke so malaman jiha kuma fa ya za a yi aka bar su cikin talauci sa'annan kuma kowane malami shi ma yana so abu uku shi ne suke rikita wannan lissafi gida motar hawa canza riguna da huluna da kowa yana zaune ne tsoron shi karatu to amma yanzu kowane malami shi ma za a gan shi to kuma waye zai so a gan shi cikin irin ribunan da ake sa soro eh ya aka yi to shi yasa ko mutum ya zo yana da zafi da menene ai kaza ai kaza dariya muke wallahi mun shafa da wannan maganar cikin muna cikin muna biyu ke ba haka bane ba wallahi tallahi muna kallon bar da ya zo ya buga ya buga ya ga ai sai mutum ya mallaki gida fa sai mutum yana da mota fa sai mutum yana cacce zariguna da huluna fa sai mutum ya zai yi aure ɗaya ko biyu ko uku hudu fa to wa'annan abubuwa kuma duka suna bukatar me ina kuɗi a yaya babu babu wajen talaka kuɗi na ina yana hannunsu shi sa sai a zo ana bin gwamna ko shugaban kasa ko minista ko sanata ko dan majalisa saboda kudin ke hannunsu abinda suke so shi za a yi musu sa'annan kuma abinda za su baka ba zai fitar da kai talauci ba ko zai fitar da mutum talauci sai dai ma ya kara man yunwa saboda ya fitar maka kana'a a cikin zuciyarka to shi kenan inda mas'alar ilimi ta lalace kenan an fahimci wannan maganar da malamai ina suke karantarwa soro malamin shekara arba'in yana soro duk rigar da ya sa da kuje haka zai yi da hularsa da menene ko wane ne kai sai dai ka zo ka durkusa kai gaisuwa ba haka bane ba liman ne mutum ko gwamna sai dai zai durkusa kasa ya gaisuwa ba haka bane ba ya aka yi eh ya yi mai ya akasa mai akasa shi da ba da gangan shi ne da manufa aka yi wa yannan duka da manufa aka yi wa yannan duka ba haka ba ne ba in na ji ana magana shi tsammanin gyara ake yi sai mai aka faɗa haka ne haka yake to shi kenan sai aka zubar da martaban ilimi da darajar ilimi aka zubar da martaban ilimi da darajar ilimi sai ka nemi wanda za ka yi mu'amala da shi akan kuɗi ko rabu lafiya nadir kaɗan za ka samu ko ba a ce babu ba akwai amma ba su da yawa ko za su kai ɗan dubu haka ko ko ɗari takwas wallahi tallahi matsalar kenan kowa ya karatu kowa ya fito ya zo ya fara yaf yana za fi kowa dan wuta ne shine dan aljanna kowa kaza kowa kaza sai da ana tafiya ana tafiya sai ga a wani su zo ka yi karatu ka yi ta kumfan baki kowa ya tashi ya ɗauki motar su ta takalmin shi je ba su baka ko kwandala za su baka wani limami shekaru na muna oyo Allah yace yana musulmanci daga inda zai fita gida ya zo masallacin ɗorayi ya kai nan zuwa ina ya dafi nan zuwa kabuga haka zai zo da asuba haka zai zo da aka gama sallah yana neman lokacin ma kananzir nawa ne kananzir nawa ne la ila sai ya koma gida matan shi da duk wannan da suke sallah ba wanda zai ba ku koma gida ba kananzir ba kudin da zai su kananzir ya buga ya buga ya gaji wani abdulbaki ne ya je karatu shi nijar ya zo yana kasuwanci shi ɗan kano ya san kasuwanci ya zo ya same ni malam an ɗauke ni limamin almuntada sai na yi dariya na ce inna lillahi wa inna ya shiga masifa ya yi mana duk wanda ya ga an kawo manya-manyan motoci kowa ya zo da rigarsa mai kyau takalmi hular zabi ya ɗauki motar sai tafi sai a cewa ake kai ma kuɗin haka ne haka ne haka ne haka muna nan ana sallah shekara nawa yana nan a cikin kano yanzu daga baya ya fita turanin ina zaune kuma gida sai ya zo malam ai na daina limancin nan sai dai dariya ce malam dan da nazo na fada maka kai na ji kai wani dariya amma baka fada min komai ba nace kana kasuwancin ka kana samun kuɗi da matar ka kuɗi ka zo ka tsadi Abdul Baki ne yana cikin Kano yana nan Nijar ya karatu wallahi da asuba zai fito daga gidan shi da nesa ya zo ya musu sallah azhar ya zo ya sallah sallah biyar ba wanda zai bashi kokon dala kana ganin kowa ya zo da motarsa da riga da hula da meye da meye din nan kowa ka gama zai dauki takalminsa ne da motarsa ya kama hanya ya tafi a barkan cikin wa akai da a barkan matarka tana hadiyar yawo kai ma kana hadiyar yawo matarka ta ga kana da mamu da yawa almajirai da yawa kuma kuna kwana yunwa yaya za a yi da daɗi ba daɗi kuma ina zaune gida ya zo ce malam na daina limancin na sai dai da yara kyakya ta na ce abdulwaki ya aka yi sai malam ran da na zo na fada maka na ga kayi murmushi haka amma ba ka fada min komai ba na ce aka samu limanci ba zai ce maka ala san barka ba wallahi har yanzu ba a tafiyar da al'amura fa yadda abu zai tafi fa har yanzu zubar da mutuncin malamai ake fa in ka ce a'a sai kai ma ka yi karfin hali sai ka yi karfin hali da rashi da cin bashi da menene da menene saboda karka zubar da mutuncinka saboda mutuncin in yarga ya zubi ya tafi kenan fa kafin ka dawo da shi kuma ya yarga ya yarga ya gama ba haka bane ba ba wai ana raina wani bane an kafa gwamnati shari'a musulunci zafar kowa ya san lokacin gwamnan zafar da gaske ke da musulunci na zaune a kamin doguwar takarda malam kana cikin mutum tamanin da aka dauke su za su taba gwamna shawara ga albashinka ko alawarsu dinka kaza kaza kaza kaza da ce da wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane aka hada kowa da kowa na karantawa sai ce abokar afiri rubuta takarda a aika ma gwamnan zafara na gode wannan aikin ba zan iya ba wallahi tallahi aka je aka ba shi wanda yake kowa ne ne kowa kalar suka ki fada ma gwamnan wani na karban allowance din na sake rubuta musu takarda ko karshen nan bai shekara biyu ba ko uku ma haka aka kawo takarda haka kana cikin kaza kaza kaza kaza kaza har an kawo kaza an riga na ce wallahi bai na rubuta takarda takardar na office na ce ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba haka kawai ina karban allowance ko kuɗi haka gwamnan zamfara ya kira su kowa ya bashi rabin miliyan kowa aka samu cikin jaka 500,000 na ce ba zai fitar da ku cikin talauci ba tun da zuciyar ta riga ya ta talauci aka zo lokacin shugaban kasa mai cikakken iko jonathan aka kira kowa wallahi ban sani ba ban sani ba ni da inspector general IG Hafiz Ringi ya zo ya same ni har gida malam ai kaza kaza kaza kaza wallahi nace hai Hafiz malam ai kai ne baka sani baka sani ba ai wani kaza aboki na ne ai an sani nace to ai kai ka san program kai ni ina da program ne asabar lahad nace malam ai na fi ka sanin kana kana karantarwa asabar malam duk sa'ad da ka gama karatu kamar garba an aiko mai abuja sai na karace na ji duka malam duk ginin da kuke da mu aka har aka gama har aka bude wurin baka sani ba ne har gida ya zo min nan ya ce don allah karfa min asiri ba zan iya ba ya ce malam ya ce ni na je ya ce in zo in taho da kai kowa gayyatar shi aka je wani yaro mai ce malam yaran mu suka ɗauka ko aka ba shi cikin lera gwargwadon farashin kafa gwargwaron farashinka kaskanci ne ba sa sani ne wallahi duk wanda ka cancanci ya baka naira miliyan ɗaya sai da ku naira dubu ɗari ya baka kowa ya san naira dubu ɗari kuɗi ne ba zai sai abinci ba to wallahi kaskantar da kai wulakanci ne ba in kuma aka zo aka raba ma ko shi kenan na ce wallahi ba zan iya tafi na ce ba zan iya ba na shiga cikin irin waɗannan abubuwa na ce ba na iya shiga muna ɗorai wata mata ta zo ta same ni malam wani ne almajirin ka ne nace wallahi ban san shi ba ai zan in san mutanen da ke zo yana zuwa karatu ka nace me ya faru ya karbi kudin ta miliyoyi tana da mijinta mai kudi suka rabu ya ta zo da kudin ta miliyoyi yazo ya ce shi almajiri na ne nace ai ba zan yi san ma zuwa suna lokacin biyu kin ana karatu ina ko mun gama Buhari ma ko ba mu gama ba nace wallahi kyaga abin da ya danganci mace da kudin yauci naira dubu biyar ko goma wallahi ba na shiga ciki dubu biyar ko goma ko rance zai yin kashe wuta ba haka bane ba da ce duk abin da ya shige su haka ba na shiga ya karbi kudin ta ya je ji do mata kwantena biyu tarbi masalan tana na har an gama da ita a nan nan kwantin kware wata rana sai ga inuwa inuwa a taizu malam an je kotu ana tattaunawa ta ce na je wajen da ta amur ya ce abin da ya danganci mace ko kudin ya wuce dubu goma baya shiga ciki ya fi karfin shi ta ce a kotu haka ta faɗa wallahi haka ta faɗa a kotu ta shi kenan na ce hafizu don allah kai hakuri wallahi ba zan iya ba ya kama hanyar shi suka zo ai to in ba je wajen su ba ya za a yi musu nasiha na ce in je yana zaune kan kujera ni yi zaman tahiya gaban shi wannan kasurin ar nasiha wani shugaba ma za ka zauna ka yi mishi nasiha duk shugaban ba ka faɗa masa abin da yake so ba wa za ka yi ma nasiha ya saurare in ji zubar da mutunci na saboda me saboda nawa na ma san firashi na ajiye firashin zai don ya kowa an kira shi ne ya tafi amma inspector general aka aiko wai ya zo saboda an ce al'amari na yana da wuya ya zo shi ni da shi mu cikin mutunci eh to in an karbo ba dai a sai tuwo ba dai a yi tuwo a ci ba tuwo miyan kubewa daga tuwo miyan kubewa miyan kubewa sai ka je ka zubar da mutuncinka eh Yeah. in ji haiti ba ku sani ba ne wallahi ba ku sani ba sai ka kare mutuncin ilimi da mutuncin imaninka sai Allah ya kara maka albarka amma an kai sake tafi wallahi ka tafi kenan ba ran da za ka iya dawowa to aka zo suka yi ta surutan maganganu su na ce ba ga shi nima ina cin tuwo ba ina za a je taro a kore ni nima ba dai ba dai abinci ba yunwa ita ce ke da barazana ga tsoro ga ban tsoro duk zafin yunwa da tsananin yunwa ka ɗauka busasshiyar gurasa ka ci ka sha ruwa kayi ne ai maganin ta to sai ka je ka sayar da imani da addini اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم